أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد الفاتح الخاتم على آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ هبري لنا بهذا المهضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين bayan haka yan uwa masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu alhamdulillah barkanmu da sake saduwa a wannan sabuwar halka mai albarka wadda muke gabatar da karatun muktasar al-akhdari a cikin fiqhun malikiya wajen koyon ibadu bakin gwargwado wannan halka wadda ita ce halka ta bakwai za mu tashi akan magana akan wankan janaba kamar yadda na yi alkawari a ƙarshen halka ta shida cewa wannan halka zan fara ta ne da kaifiya ta yadda ake yin wankan janaba wanda a zan faɗi yadda ake yin shi a aikace sun yi so kuma sai mu ci gaba da bayani tun da malam ya kawo shi ba tare da bayanin yadda ake ya kawo farillan shi da sunnonin shi wanda za mu je zuwa ga mustahabban shi nan gaba sannan ya faɗi abubuwan da suke jawo a yi wankan janaba mu sani da wankan janaba ga mutumin da ya mafarki ko a saduwa da iyali ko yankewar jinin haila ko yankewar jinin biki dukan shi iri ɗaya ne na farko za mu samu ruwa wanda ruwan nan irin ruwan da ake alwala da shi irin shi ake wankan janaba duk ruwan da ba zai alwala ba to ba zai wankan janaba ba mun riga ko mun yi magana akan irin ruwan da ake alwala da shi da wanda ba alwala da shi ina zato a halka ta ɗaya ce ko ta biyu to kawai yanzu sai mutum ya koma halkan mu ta baya in kuma ana tuni fa ni'ima duk ruwan da muka yi bayani a baya wanda da shi ake alwala to da shi ne ake wankan janaba duk ruwan da muka ce baya alwala to ba zai wankan janaba ba to idan aka samu wannan ruwa aka shiga da shi ban ɗaki mu sani ba a yin wankan janaba da sabulu ba a yi da sabulu ba a yi da sabulu idan aka shiga ban ɗaki da wannan ruwa idan mutum ya cire kayan shi farko abin da zai fara yi shine kar ya sa hannun shi cikin ruwan ya ce zai fara wankewa ko zai fara yin wanka a'a ya zama ya samu ya fara tuntsuro ruwan tukunna ya wanke wato ya karkato ruwan ya zubo ya rika zubawa a hannun shi yana wankewa wato ba tsoma hannun zai ba sai ya tuntsuro abun wankan ya zubo ruwan a hannun shi ya wanke ya tuntsuro ya wanke hannun shi sai ya tabbatar hannun shi ya fita tas sannan ya sa hannun a cikin ruwa ba a sa yanyin hannun a cikin ruwa amma idan misali kafin ka shiga banɗaki daman ka wanke hannunka tas misali da ka zo za ka ɗauki ruwan da za ka yi wanka da shi sai da ka wanke hannunka hannunka ya fita tas to wannan babu laifi da kaje ka sanya shi a cikin ruwan abinda dai ake so daman kafin ka sanya hannunka a cikin ruwa ka tabbata ka wanke shi ka tsarkake shi ba kuma dole sai a cikin banɗaki ba ko a waje kafin ka shiga ka wanke shi to in ka shiga ba sai ka sake wankewa ba kawai sai ka fara to idan ka wanke hannunka abu na biyu da za ka yi shine ka fara gusar da najasa da ke jikinka tukunna kamar yaya duk inda misali idan saduwa ne ko mafarki ne kaga ai za ka tashi ka ga jikinka najasa ta taɓa ko to abin da zaka fara yi idan ka wanke al'aurarka ka wanke gabanka sai ka diba duk inda najasa ta taba a jikinka sai ka wanke idan kai haka in kai haka sai ka dawo bayan ka wanke duk inda najasa take sai ka zo sai ka wanke daga tsakanin cibiyarka zuwa gwiwarka wato ƙasa cibiyarka zuwa sama gwiwarka na kafa sai ka wanke shi ko ina tas gaba da baya ka tabbata ko ina ruwa ya kama ka wanke wankewa sosai da shirin wanka sai ka wanke daga cibiyar zuwa gwiwa ka wanke shi tas to daga nan sai ka ɗauri niyyar yin wankan janaba idan ka ɗauri niyyar yin wankan janaba a nan sai ka fara da alwala amma ɗai ɗai ɗai ma'ana ka wanke hannunka zuwa wuyan hannu so daya na dama sai wanke hannunka zuwa wuyan hannu so daya na hagu sai ka kurkura baki so daya sai ka shaka ruwa so daya sai ka face so daya sai ka wanke fuska so daya sai ka wanke hannu zuwa gwiwa so daya na dama sai ka wanke hannu zuwa gwiwa so daya na hagu sai ka shafi kai sai ka shafi kunne a nan in kai haka karagar in ka so kana iya wanke kawahuwa kai tsaye in ka so kana iya barin kawahuwa in ka shafi kai ka shafi kunne shikenan sai ka bari kafa sai ka bari sai ka zo wanka ka wanke ta daga ƙarshe a idan kai haka sai ka dawo sai ka sanya hannayenka gabaki ɗaya a cikin ruwan hannayenka guda biyu amma kar ka ɗebo ruwa in sun jika sai ka dawo ka sake murza kanka bayan wancan shafar kai da kai da wa shafar kunne irin na alwala sai kuma ka sake mai da hannunka a ruwa in suka jika duka hannun biyu sai ka maido su kan ka sai ka murza su ka murza su ka murza su su murzu duka wato a murza kan duka daga nan sai ka ɗebo ruwa sai ka wanke kanka sau uku ka mai da hannunka ka kwaso ruwa ka wanke kanka sau ɗaya ka sake kwasowa ka wanke kanka sau biyu ka sake kawa kwasowa ka wanke kanka sau uku idan ka yi haka sai ka ci gaba da yin wanka sai ka ɗauko ɓangaren jikinka daga sama wato daga kafaɗa tun da ka wanke kai sai ka biyo wuya sai ka taho kafaɗa sai amma sai ka fara wanke tsagin jikinka na dama daga kafaɗa ka zuwa cibiya sai ka koma tsagin jikinka na hagun da kafaɗa ka zuwa cibiya ka wanke zuwa damatsan hannunka damtsi haka zuwa hannayenka gaba ɗaya ka wanke to idan ka yi haka kaga cibiya in ka zo kan cibiya dama ai tun kafin ka fara wanka ka wanke daga tsakanin cibiya zuwa gwiwa so da ka da ka zo ka wanke da cibiyar kaga yanzu wankan ka ya haɗe ya kai har gwiwa sai ka dawo daga ƙasar gwiwa ka kuma sai ka wanke kafa ka ta dama har zuwa tafin kafa ka wanke duka sai ka wanke kafa ka tagun har zuwa tafin kafa ka wanke duka in an bi wannan lissafin yanda na faɗe shi an gama wankan janaba. kuma a haka idan mutum a cikin wannan yayin da yake wannan wankan ya yi shi a haka har ya gama bai take taɓa al'aurar shi ba bayan ya yi wannan tsarkin da muka ce ya wanke daga tsakanin cibiyar shi zuwa gwiwa da ya zo zai yi wankan tun da daman ya wanke tsakanin cibiya zuwa gwiwa kaga yana zuwa gwiwa ai sauka ya nufi can kafar shi wajen gwiwa ya yi ƙasa ko to kaga anan ba zai taɓa al'aurar shi ba to idan mutum ya wannan wankan ya ƙare a haka a lokacin da yake yin wankan bai taɓa al'aurar shi ba da tafin hannun shi ko da tafin yatsu bai kuma yi abin da yake warware alwala ba to wannan mutumin shi ke nan ya halatta ma wannan alwallar da wannan wankan da yayi zai iya fitowa kai tsaye zai yi sallah ba sai ya yi sake yin wanka ba an ba sai ya sake alwala ba an fahimta wannan shine wankan janaba yanda ake yin shi sannan abu na gaba da ya kamata in faɗa shine a mace idan tana da kitso ba sai ta kunce ba ba sharɗi ba ne mace in za ta yi wankan jaraba ko za ta yi wankan haila in tana da kitso sai ta sai ta sai ta kunce kitso a'a ba sharɗi ba ne ba wanda ya ce sai ta kunce kitsonta amma abin da ba a yadda ba idan kan nata yana naɗa da wani abu kamar roba ta yi ɗaure-ɗaure da roba ko wani abu da zai hana ruwa ya shigi gashin to wannan sai ta kunce shi amma in dai kitso ne wannan kawai ta yi to wannan babu laifin komai Uh, ba sai ta kunce shi ba za ta iya wankanta da kitsanta ba sai ta kunce ba uh, wannan kenan babu wani dalili na cewa idan mutum zai yi wankan janaba yana da mace ce misali tana da abun hannu a warwaro sai ta cire shi babu wani dalili ko kana da zobe a hannunka sai ka cire shi babu wani dalili illa iyaka dai ka tabbata ka marza ruwa a uh, ruwa ya shige shi wannan shine bayani akan wankan janaba yanda ake yin shi to a gurguje dai kenan to shine wannan shine wankan janaba to zamu ci gaba daga inda mai littafin ya tsaya sai cewa fada'iluhu amma mustahabban wankan janaba albidayatu bi ghaslin najasati ka fara da wanke inda najasa ta taba kamar yadda muka yi wannan bayanin to wannan mustahabbi ne thumma zakari sannan sai ka wanke farjinka al'aurarka fayanwi inda hutu a lokacin da ka gama wanke wannan al'aurar taka sai ka ɗauri niyya thumma a ada'il wudu'i marratan marratan to daga inda ka ɗauri niyya sai ka bi gaban alwallanka ka wanke ɗai ɗai ɗai ɗai thumma a ala jasadihi sannan kuma sai ka faro da saman jikinka wata thalithu shi ma duka wannan mustahabbi ne wata thalithu gaslin ra'asi wanke kai so uku shi ma mustahabbi ne wata ƙadimu shaƙe jasadihil aimani sannan ya gabatar da tsagen jikin shi na dama akan na hagu shi ma mustahabbi ne wata ƙalilul ma'i alal a'dha'i sannan kuma a karanta ruwa akan gabbai shi ma mustahabbi ne wato a karanta ruwa kar a yawaita shi yawa kar a rika zubda ruwa da yawa yayin yin wanka mun ma wuce shi ma a cikin alwala haka ne shi ma ba a son yawan ɓannan ruwa a cikin yin alwala to haka ma a cikin wanka ya ce wa man nasiya lum'atan mutumin da ya mance lum'a mun dai san me ake cewa lum'a shine ka bar wani guri inda baka wanke ba da ruwa bai taba ba a jikinka shine lum'a shi ya sanya kamar yadda muka yi bayani a halkar da ta gabata shine idan mutum zai yi wankan janaba ya tabbata kamar irin gadon bayan shi a inda hannun shi ba zai iya kaiwa bai murza to ko ya samu wani tsumma ya jika shi da ruwa sai ya murza shi da shi a bayan da zai kai ko kuma ya sanya wanda ya halatta ya gan shi a haka ya murza mai kamar misali miji ya halatta matar shi ta cuɗanya shi a baya inda hannun shi ba zai kai ba ko mata ya halatta mijin ta cuɗanya ta a baya inda hannunta ba zai kai ba kamar yadda al-imam ibn ashir ya faɗa wa silbi ma asura bil mindili aw nahwihi kal habli wa tawkili sai ce to wanda ya bar lum'a ya manta lum'a a wankan janaba aw udwan min ghaslihi ko kuma wani gaba shi ma ya manta min gaslihi daga wanke shi ya manta bai wanke ba badara ila ghaslihi hina tadhakkurihi to ya gaggauta ya yi maza ya je ya wanke daga inda ya tuna yana tunawa aiko na bar lum'a ashe lokacin da zan yi wanka ko kuma aiko na bar wata gaba guri kaza ban wanke ba lokacin da zan yi wanka yana tunawa to yayi maza ya je ya wanke walau ba'a da shaharin ko da ko bayan wata guda ya tuna wa adama salla qablahu amma fa duk abin da ya sallata da wannan wankan sai ya sake shi wankan duk da kaman lum'a baka wanke ba sai daga baya ka tuna to zaka je ka wanke wannan lum'ar ko kaman ce ta gaba a jikinka wanda baka wanke ba sai daga baya ka tuna zaka je ka wanke wannan gabar amma fa ka sani in kayi sallah bayan wannan wankan ko sallah nawa ce sai ka rama so kaga in haka ne ku ashe ya kamata mu kula da kyau mu kula da kyau kar mu bar wannan lum'a ɗin abin da zai ja mana sai mun yi ta jera ramuwar salloli kuma bayan daman mun yi su wa in akharahu ba'da dhikrihi batala ghusluhu amma mutumin da ya tuna ai gashi fa ban ashe na bar lum'a a guri kaza sai ya tuna amma kawai sai ko oho bai gaggauta zuwa ya wanke ba sai ce to wannan wankan shi ya ɓaci saboda haka idan ya tashi sai ya sake sabon wanka an fahimta in daga tunawa ka tafi amma fa in babu uzuri amma mutumin da yana da uzuri ya tuna ba da yanda zai yi je ya wanke to wannan shi daga lokacin da ya samu damar wankewa in ya sake jinkiri ne wankan shi baci amma lokacin da ya tuna ba lokacin da ba da damar da zai wanke to da ya samu dama zai gaggawa kawai ya je ya wanke wannan lum'a din wannan kenan a ya ce fa in kana fi a aba'il wudu'i wa sadafahu guslul wudu'i ajza'ahu ce amma idan mutum inda ya bar lum'a din misali ya bar lum'a a tafin kafa ko ya bar lum'a a wajejen hannun shi ko kuma wata gaba ce ta alwala wadda ya bari ya manta a cikin wankan shi sai ya zo bayan ya fito daga ban ɗaki zai yi alwala sai aka yi arashi inda ya bari a lum'a din kuma wajen alwala ya wanke shi to shi kenan wannan wankewar da ya yi na gaba alwala ya isar masa ba kuma sai ya je ya sake ba da fata an fahimci abin da malam yake nufi a nan faslun ya ce wannan fasali ne da zai mana bayanin cewa la ya hillu lil junubi dukhulul masjidi mutumin duk da yake da janaba haramun ne akan shi shiga masallaci bai halatta mai janaba ya shiga masallaci ba wala qira'atul qur'ani haka mai janaba bai halatta ya karanta alqur'ani ba illa al-ayatu sai dai aya daya wa nahwaha da waninta litta'awuzi shi ma zai karanta ayar ne dan neman tsari wa nahwihi da wani wannan amma anan idan mace haila ce take yi ba, ba janaba ba ce mai janaba shi aka hanawa ɗauka alƙur'ani ko karanta alƙur'ani ko da tilawa ne ya yi tilawan ƙur'ani ma ba a yadda ba sai dai ko aya ɗaya haka ko aya biyu ko yankin aya don neman tsari ko don wani abu wannan an mai sauki amma dai ya kama tilawa tartartartartar yana da janaba ko namiji ko mace haramun ne balle kuma ɗaukan alƙur'ani wanda ko mai alwala ma an ce in mutum ba shi da alwala ba zai ɗauki ƙur'ani ba balle to shi mara alwala zai iya yin tilawa ba zai riƙe ƙur'anin ba amma wanda yake da janaba ko tilawa ma ba zai yi ba to amma idan mace tana haila ita ya halatta ta yi tilawa ya halatta ta yi tilawa takaddun ƙur'ani ne ba a bari ba a yarda ta ɗauka ba alƙur'ani ne ba a yarda ta ɗauka ba amma dai tilawa ga mace mai haila ko mai biki wannan halal ne wannan babu laifi Uh, abin da yasa kaga mace in an ce kar ta karatun Qur'ani in tana haila ko tana biki kaga za ta dade kenan ba ta karatun Qur'ani ba tilawanta zai iya zubewa so shi yasa shari'a ta bata dama za ta yi amma shi mai janaba abu ne da na yanzu yanzu ne kawai ka tashi zaka je ka samu ruwa ka yi wanka ba bukatan kuma ka zauna ka yi ta tilawan Qur'ani da janaba a jikinka ba a yi haka ba a shiga masallaci wala yajuzu liman la yaqdiru ala al-ma'i al-baridi an ya'tiya zawjatahu hatta yu'idda al-ala sannan aka ce mutumin da ya san baya iya taɓa ruwa mai sanyi kuma a baya da wannan abu da zai tafasa wannan ruwan ya yi gumi ya san haka to wannan bai halatta ya sadu da matashi ba saboda me saboda idan ya sadu da matashi ya tabbatar cewa sai ya yi wanka ɗaya kenan ya tabbatar kuma bai da ruwan ɗumi biyu kenan ya tabbatar bai da abin da zai dafa ruwan shi mai sanyi uku kenan ya kuma tabbata ba zai iya wanka da ruwa mai sanyi ba hudu kenan to me yake nufi ya je sadu da mace shi yasa aka ce kar ya sadu da mace duk mutumin da ya san ba zai iya yin wanka da ruwa mai sanyi ba to kar ya sadu da mace har sai in ya tanadi abin da zai dafa ruwan idan ya nema bai samu bai hakuri da wannan saduwar an fahimta to haka ga mutumin da ya san daman baya da ruwan ma kwata-kwata to kar ya sadu da mata shi amma idan kwanciya ya yi mafarki sai ya falka da dare ko da asuba ga ruwa mai sanyi ba zai iya taba ba baya da abin da zai dafa to wannan sai ya taimama tunda mafarki ai ba shi ya ga dama yayi ba zo masa ne yayi amma wanda da kanka ne zaka nemi iyalinka ka sadu da su alhali baka da ruwan da zaka iya wanka da shi ruwan da kake da shi ba zai maka wanka ba dan mai sanyi ne kai ba zaka iya da mai sanyi ba ko kuma babu shi kwata kwata to wannan haramun ne mutum ya nemi mace a lokacin da ya san in ya gama saduwa da ita ba zai samu abin da zai iya yin wanka ba shi ne ce illa an yi hatalima falashe alaihi sai dai ko idan kwanciya ne ya yi mafarki a to wannan babu laifi a kan shi faslun fit tayammumi wannan fasali zai mana magana ne akan yadda ake taimama ko kuma bayanin taimama ya ce waya tayammamul musafiru fi gairi masiyatin mutumin da ya bulaguro bulaguron da ba na saban Allah ba to zai iya yin taimama in ya rasa ruwa wal maridu haka ma mara lafiya wanda ga ruwan amma ba zai iya tabawa ba to shi ma dukansu za su iya yin taimama li faridatin don yin sallar farilla au nafilatin ko don yin nafila wa ya taimamu sahihu lil fara'idi wanda yake zauna wanda yake lafiyar shi lau kawai ruwa ne ya rasa to zai iya yin taimama don ya sallaci farilla idza khafa khuruja waqtiha in amma in ya ji tsoron a fitar lokacin sallah wala ya tayammamul hadir sahihu li nafilatin amma mutumin da yake zaune a gida lafiyar shi lokacin ruwa ne ya rasa a gida to wannan ba zai iya yin taimama dan ya sallaci nafila ba wala juma'atin haka ba zai yi taimama dan sallar juma'a ba wala janazatin ba zai taimama dan sallar jana'iza ba illa idza ta'ayyanat alayhi janazatu sai dai ko idan jana'izar ta zama dole akan shi to dan Allah zan yi sharhi akan wannan wannan bayanin saboda akwai buƙatar yin sharhi din ya ce almusafiru fi gairi ma'asiyatin ya tayammamu mutumin da yake yin bulaguro bulaguron da ba na saban Allah ba to an yarje masa ya yi taimama wal maridu haka marar lafiya shi ma an yarje masa ya yi taimama li faridatin aw nafilatin su dukansu biyu za su iya yin taimama don farilla don nafila wato anan mu kula da wani abu daman dalilan da suke sanyawa a yi taimama dalili ne guda biyu kaɗai. Dalili na farko shi ne an rasa ruwa. Rasa ruwa a haƙiƙa ko rasa ruwa a hukunci yane ne rasa ruwa a haƙiƙa an neme shi an neme shi an rasa lokacin sallah zai wuce to za a iya yi shi ma za mu yi bayani ya ya kamata wanda ya rasa ruwa ya yi sallah shin a farkon lokaci ne ya kamata ko a tsakiya ko a ƙarshe duk za mu yi bayani to idan lokacin da za a alwalla lokacin da za a buƙaci sallah aka nemi ruwa aka nemi ruwa aka rasa to taimama ta hau mutum wannan shine rasa ruwa a hakika rasa ruwa a hukunci shine ga ruwan can kana kallo amma baka da ikon zuwa ka ɗauko shi saboda mi ko saboda namun daji sun zagaye ruwan ba za ka iya zuwa ka ɗauko ba to wannan rasa ruwa ne amma a hukunci a hukunci ne babu shi amma hakika gashi kana kallon shi ko kuma 'yan fashi sun tare gurin kasan inda za ka je ka samu ruwan yana can gabanka kaɗan amma kuma an ce da 'yan fashi a hanyar to wannan rasa ruwa ne a hukunci ko kuma mutum ne yake zaune yana da karaya a cinye shi misali amma yakan iya yin alwala in an kama ruwa ga ruwan can yana kallo amma ba wanda zai miƙo masa ruwan shi ko ba zai iya tashi ya je ɗauko ruwan ba to shi ma wannan rasa ruwa ne a hukunci to dukansu waɗannan za su iya yin taimama an fahimta dangane da rasa ruwa a taimama hukuncin da ke tattare da shi wannan da matafiyi da mazaunin gida duk ɗaya ne an fahimta a kan rasa ruwa da wanda yake zaune a gida da wanda yake a bulaguro dukkansu in suka rasa ruwa za su iya yin taimama sai dai bambanci shine wanda yake zaune a gida ya rasa ruwa to ba zai yi taimama don ya yi nafila ba sai dai zai yi taimama don ya salla farilla amma kuma in ya sallaci farilla zai iya yin nafila nan take misali kamar kayi magarba da taimama kana zaune a gida don ka rasa ruwa ne kai taimama kai magarba ana sallamewa za ka iya jona nafila wannan babu laifi amma kawai ka bugi ƙasa ka yi taimama da niyyar nafila ce kawai kake sanyi to tun da babu ruwa an ɗauke maka nafila ba sai kai ba marashin lafiya mara mutumin da yake zaune a gida ba zai yi taimama ba don ya yi sallar nafila don rasa ruwa an fahimci wannan hukunci na ɗaya kenan hukunci na biyu mutumin da yake a gida lafiya shilau ruwa kawai ya rasa to ba zai yi taimama don ya sallar juma'a ba yana kallon juma'a dole ta bar shi sai ya bari in an gama juma'a ya taimama ya azhar an fahimta sabanin matafiyi shi zai iya yi an ji wannan biyu kenan na uku marar mazaunin gida wanda yake a gida lafiyar shi ruwa ya rasa sai ya ga za a yi sallar jana'iza ba zai yi taimama don ya sallaci wannan sallar jana'izar ba sai dai da sharaɗi ɗaya ne zai iya yin taimama don ya sallaci sallar jana'iza shine idan taimama idan sallar jana'iza ta zama masa dole ta yaya za ta zama masa dole ya zamana shi kaɗai ne wanda zai iya jagoranta wannan sallar kowa ma ba zai iya ba sai shi kaɗai shi kuma ya nemi ruwa ya rasa to zai iya yin taimama don ya sallaci wannan tunda in bai yi ba wanda zai yi wannan sallar ko kuma ma da daman shi kaɗai ne daga shi sai gawar kaga ba zai gina binne ta ba haka nan ba sallah dan takamar babu ruwan da zai alwala so wannan sai yayi taimama yayi amma idan ba dole ta zama in dai an samu waɗansu da za su yi sallar to kai bai kamata mazaunin gida lafiyar kalau ba dan ka rasa ruwa ka yi taimama ka sallaci gawa wannan su ne gurare uku da mazaunin gida baya yin taimama ya yi sallah dan ya rasa ruwa na farko ba zai yi taimama dan ya sallaci nafila ba ibtida'an ba zai yi ba na biyu ba zai yi taimama don ya sallaci sallar juma'a ba na uku ba zai yi taimama don ya sallaci sallar jana'iza ba sai in ta zama dole amma fa wannan dukan muna muku magana akan wanda ruwa ya rasa ba mara lafiya ba mu zo magana akan mara lafiya ba tukunna ba mu zo magana akan mara lafiya ba sai nan gaba yana magana akan wanda ya rasa ruwa ne kuma yana zaune a gida amma matafiyin da yake bulaguro to ya halatta a gare shi ya buga taimama shi don ya yi sallar nafila ya yi buga taimama shi don ya yi sallar a juma'a ya buga taimamar shi amma mu sani fa mu sani mu sani ita kanta sallar juma'a ba ta zama wajibi akan matafi ba a riƙe wannan tukunna a nafila bata zama wajibi ko kuma bata zama abin da za a ɗorawa matafi ba dan sallar shi ta farilla ma an rage masa to ina ya maganan wani nafila to wannan shine a takaice magana akan wanda ya rasa ruwa lafiyar shi ruwa ya rasa abu na biyu da zan ƙara akan shi shine lokutan da ya kamata su yi sallah mutumin da ya rasa ruwa yana da hali guda uku yana da hali na farko ya tabbata garanti gare shi kawai yanzu babu ruwan kuma har an jima ma ba za a samu ba in an jima ma yana da tabbaci ba zai samu ba to shi wannan in haka nan ne idan haka nan ne kawai da lokacin sallah ya shigo kai tsaye farkon lokaci ya yi taimamashe sallah garanti gare shi kawai ruwan nan ba zai samu ba yanzu dai babu shi kuma ya tabbata daga nan har lokacin sallah ne wuce ma ba zai samu ba to wannan da lokacin sallah ya shigo to kawai ya taimamashi ya yi sallah kar ya jira tunda yana da garantin ba za a samu ba an ji na ɗaya to shi wannan dacewar shi shine farkon lokaci na biyu wanda babu ruwan yanzu amma yana zaton za a samu kafin lokacin sallah ya wuce to wannan shi ba zai sallah ba zai jinkirta har sai an kai ƙarshen lokaci ya ga ruwa bai samu ba lokaci zai fita sai ya sallah shi wannan zai kai sallar shi ƙarshe in dai yana tunanin zai samu yanzu babu amma yana sa ran lalle kafin nan zuwa wani lokaci zai samu an jima shiru an jima shiru bai yanke tsammani ba to ana ne yana cikin wannan zaman jiran har lokacin sallah ya zo zai shige to kar ya bari lokacin sallah shige sai ya yi sallar amma daga ƙarshen lokaci mutum na uku shine wanda yanzu dai babu ruwan ba irin na farko bane ba cewa ya tabbata ba za a samu ba ba kuma irin na biyu bane cewa yana da zaton za a samu a baina baina ne shi bai sani ba kila an samu ko ba za a samu ba kila an samu ko ba za a samu ba to shi wannan sai ya tura sallar shi ta je tsakiyar lokaci kar ya yi ta a farkon lokaci tunda yana da ɗan zato amma da an zo tsakiyar lokaci to kar ya bari ta kai ƙarshe tunda da mun ba garanti gare shi ba an je ƙarshen zai samu zato ne yake to sai ya sallar shi a tsakiya wannan su ne gurare guda uku da a yanayi lokuta uku da wanda a ya rasa ruwa yake iya yin sallah a lokutan wato wanda yake da garantin ba za a samu ba to shi wannan farkon lokaci ne nashi wanda yake da kyakkyawan zaton cewa za a samu to zai jinkirta har sai in ya ga lokaci ya wuce ya kusa wucewa bai samu ba tukunna zai sallah wanda kuma shi daman bai da garantin za a samu ko ba za a samu ba to sai ya tura sallah in ta je tsakiyar lokaci ba a samu ba sai ya sallaci sallah shi mutumin can da yake zaton za a samu ruwa yana da ƙarfafa zaton za a samu ruwa so da haka sai ya ƙi bari lokacin samun ruwan yayi kawai sai ya sallar shi da farkon lokaci to da an samu ruwa zai saki amma wannan mutumin da yake da tunanin cewa garanti gare shi ba za a samu ruwa ba so da haka sai ya sallar shi a farkon lokaci to ko an samu ruwa ba zai sake ba haka mutumin da yake da zato kila a samu kila ba za a samu ba sai ya sallar shi a tsakiyar lokaci yadda aka tsara to shi ma ko an samu ruwa ba zai sake ba amma wanda yana da tunanin za a samu kawai sai ya gaggawa kafin a samu ɗin sai ya yi sallah kuma kafin lokaci ya wuce sai aka samu ruwa to wannan zai sake mutumin da yana da ruwa lafiyar shi lau ga ruwa a hannun shi amma sai ga wannan ruwan idan ya ce zai alwala da shi to zai rasa na sha kuma in ya rasa na sha zai iya shiga matsala saboda kila matafiyi ne ko a cikin sahara ko wani abu makamancin haka to shi wannan mutumin ya rike ruwan shi ya yi taimama kaga ga ruwa a hannun shi amma in ya san ba zai isi shi ya sha ya sallah ba to ya ajiye shi ya zama na sha sai ya yi sallah mutumin da yake tare da dabba wannan dabbar dokin shi ne na hawa ko raƙumin shi ne ko na makamancin haka sai ya zama na ruwan da ke tare da shi idan ya ce zai yi alwalla wannan dabbar tashi da ke tare da ita ba za ta samu ruwan da za ta sha ba to shi kenan shi ma kar ya yi alwallar da shi ya bar dabbar ta sha kawai ya yi taimama amma idan kana tare da dabba kamar kare ko alhanzir kare shi ko ba irin na wanda musulunci ya yarda a kiwata ba kare irin wanda ba irin wanda ba a yarda da kiwata shi ba ko alhanzir ka san da mun shi alhanzir ba a da kiwata shi ba sai zamana kana tare da wannan dabbar sai ruwan da ke hannunka ba zai isa alwalla ba yi ka yi alwalla ko ka yi wankan janaba da shi kuma dabban nan ta samu abin da za ta sha ba zai isa ba to a nan ba kaman saniya ba ce ko akuya ko tinkiya ko dokin da kake hawa ko raƙumi a'a a nan yanda za a yi wannan karen ko wannan alhanzir ɗin kashe shi za ka yi a nan take ka sa bindiga ko ka halbe shi ko ka yanka shi ko ka buge shi mutu sai ka yi alwala da ruwanka don me za ka buge shi mutu haramun ne kamar dabba da kishin ruwa addini bai yadda ba to amma kuma bai kamata saboda kare ba ka ƙi yin alwala to kashe shi kaga in ka kashe shi baka bari ya wahala da kishin ruwa ba wato na kamar lokaci yayi zan tsaya a iya nan gure in ya so a halaka ta gaba zan dora a cikin wannan jawaban na bayani akan taimama dalla dalla wa qul qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa assalamu alaikum ila al